الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin tuhfatul atfal a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin baiti na ɗaya. wato wallinu mina halya wa wawun sakana inin fitahun qabla kullin ulina wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan ahkamul maddi wato hukunce hukunce na ja wato saboda almadd wato ja ba kala ɗaya bane yana da kai hukunce hukunce wanda akwai gurin da wajibi ne ka ja shi akwai gurin da ja'izi ne akwai gurin da kuma tilas ne sai ka ja shi malam yace lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hayal wujubu wal jawazu wal luzum fawajibun in jaa hamzun ba'da madd fi kilmatin wa dhabi muttasilin yu'add wa jaizun maddun wa qasrun in fusil كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce ahkamun thalathatun wato hukunce-hukunce guda uku su ne suke tabbata lilmaddi ga ja ja ɗaya ne daga cikin waɗannan hukunce-hukuncen guda uku suke da alaƙa da shi mun gane da kyau ahkamun thalathatun hukunce-hukunce guda uku su ne suke tabbata lilmaddi gaja duk inda ka gaja a cikin alkur'ani to ɗaya ne daga cikin waɗannan guda uku ta dum wato suna dawwama haka ne ba sa fita daga cikin waɗannan guda uku wahayal wujub shine in ma ya zamanto wannan jan ja ne wanda yake na wajibi almaddul wajib ja wanda yake na na wajibi wanda idan ka rage shi daga yanda ya kamata to kayi kuskure wal jawazu akwai kuma al maddul jaiz ja wanda yake ya halatta ne ta yanda inda a ce zaka rage shi daga wannan jan ba za a ce kayi kuskure ba sai dai a ce ka doki wata fuska amma ka doki hadar ko ka doki tadwir ko kuma zaka yi tartib yanda ka zaba to shikenan sai ka yi shi yanda ya dace wal luzum sannan kuma akwai ja wanda yake na tilas lazum ne dole ne ka yi wannan ja ɗaya tilas ne idan ba ka yi shi ba za a dawo da kai baya a ce sai ka gyara kuma za a iya cin gyaran ka a rage maka makin a wajen karatu lokacin da ba ka yi shi ba amma maddul ja'iz idan ya zamanto yanayin da ka ɗauka ɗan ba na ka ja ta ba ne ba za a rage maka makin ba saboda tana da kai wannan wato fuska ɗin to waɗannan su ne hukunce-hukunce na madda ja ɗaya ne daga cikin waɗannan guda uku duk inda ka gurin da ka ja shi to ɗaya ne daga cikin guda uku nan ko ya zamanto wajibi ne ka ja shi ko ya zamanto ja'izi ne ka ja shi ko ya zamanto tilas ne ka ja shi amma ba wanda za ka ce ya fita daga cikin waɗannan guda uku ɗin in ka ja ka ja ka ja aka dawo da kai ba to ka aikata haramu ina gana zan mun gane da kyau in dai ba guda ukun nan bane to ka aikata to ka aikata makaruhi ko haram yanzu mutumin da zai ja dala kaga in ya ja yana ga wannan ya aikata haram mun gane guda uku din nan kawai nan ne kadai inda tajwidi yake magana akai amma in ka fita daga waɗannan guda uku to ho ina ga ka zo ka da abin da kai ne ka zo da shi ka zo ka da bid'ar da qurra'u busan da ita ba mun gane fawajibun in jaa hamzun ba'da madd fi kilmatin to fawajibun ja wanda yake na wajibi saboda da shi ya fara ko ya ce to ja wanda yake na wajibi wanda tilas ne wajibi ne ka yi wannan ja ɗin shi ne in ja a hamzun idan alhamza ya zo shi ba da maddin bayan harafi na madda ma'ana ba da harfin maddi kenan bayan harafi na madda bayan alifi ko bayan wawun ko bayan ya'un sai ya zamanto harafi na alhamza ya zo shi fi kilmatin kuma cikin kalma guda ɗaya ba wai a cikin kalma guda biyu ba mun gane da kyau a cikin kalma guda ɗaya ne bayan ka zo da harafi na madda sai kuma ka zo da alhamza irin su ja'a aga ja'a ba zai yi ba kai ce ja'a ka tsaya anan kuma ka je farkon satira ka zo da a anan ina ga dole ka mishi haka ina ga in a karatun allo ne sai an mare ka za a ce mai data wannan kalma ɗin da ka cira ka cira kalma mun gane da kyau irin su su a irin su ji a dukkaninsu waɗannan ka zo ka da harafi na madda sai kuma ka zo da alhamza dukkaninsu kuma a cikin kalma guda ɗaya ne inda a ce za ka cira su ka yi farkon kalmar a ƙarshen siddira ka yi ƙarshen kalma ɗin a farkon sabuwar siddira sai ya zamanto ka yi kuskure ka cire kalma mun gane da kyau to waza bi muttasilin yu'ad waza yace wannan yu'addu ana lissafa shi bi muttasilin da ja wanda yake na wajibi wanda yake manna da juna ana ce da shi almaddul wajib almuttasil ja na wajibi wanda yake sada da juna wanda yake manna da juna saboda alhamza ɗin da harafin na madda dukkaninsu a kalma ɗaya suke falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha jaa amruna ba za ka ce jaa amruna ba idan ka ce ja a amuruna saboda wannan ja ɗin na wajibi ne mun gane wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba za ka ce illa bima sha ba kaza sai dai kana karatu da kira hamza ita kuma akwai ka'idodin da zaka kula da su saboda alwaqfu alal hamzi ya sha bambam da kuma yin wasu a kanta ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء yawwa shi za ka yi haka ne saboda alhamza in za ka tsaya a kanta kana yin tasihili ko na abu makamancinsa kamar yadda yake sananne ga waɗanda suke karatu riwayan ta ta ta khalaf ko kuma riwayar khallad kira hamza kenan to idan maddul ja'iz idan maddul wajib idan ya zamanto an samu alhamza da harafi na madda suna cikin kalma guda ɗaya dukkaninsu to wannan ana ce mai almaddul wajib ja wanda yake na tilas wajibi ne kai wannan ja ɗin idan baka yi shi ba to kayi kuskure khasatan mutumin da yake karatu da warshu ko mutumin da yake karatu da khalaf ko mutumin da yake karatu da khallad za mu ga cewa kusan wannan maddaɗin ana mata ja ne guda shida mun gane da kyau yawwara ja'awun matar rasuluha kazzabu ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه غني جاء أجلها ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أولا أنا زيد أكامل مد الواجب قد لا القرآن وجاء فرعون ومن قبله ما شاء الله نعم
وجيء يومئذ بجهنم ما شاء الله نعم أكرمك الله نعم na'am abugo ta abugo ba ba ba an rasa ba qur'ani duka qur'ani tun daga fatiha a fatiha ai babu madar wajib ko ko akwai babu na'am
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون na'am barakallahu fiku na ta mala
وجاء ربك والملك صفا صفا masha Allah na'am
أولئك الذين حمدوا
karasa ai ulaka din da yawa ce kamala ko kamala ai ulaka ai ta kai uku a qur'ani ko أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من نصيب masha Allah na'am kai madar wajib
حتى إذا ما جاءوها فتحت أبوابها na'am kai masha Allah akramaka Allah masha Allah
فإن ka هاجوك je Qur'ani a jira na'am na'am
إنك ليس لك فالإنسان
faman hajjaka فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل ai sai ka ja mana ya za ka zo ka ce faman hajjaka bi ma ma ta aka bi ne aka ba burki فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى na'am malai guda
جاء رجل من أقصى المدينة يسعى ni ja'a ja'a din nan ta yi wa gaskiya kowa ya tashi zai kawo ja'a na'am baba ana yawwa na'am إن جاءكم فاسق بنبأ
wani shugaba wani shugaba wa ya taba ku wannan wa ya taba ku kuka kama wannan ayil yau wa ya taba ku kuka ce in sha akun fasi ku na wai fara zai du ko kwa na
يا مريم يا Yawwa. mm, mm. Ai, an kata ku malam ismaila ya kawo malam ismaila ya kawo malam ismaila ai da ya ji ma malam zai da ya kawo wasu da sama ya ce to shi ko bari ya kawo kasa ya mana ai shi malam ismaila baya baya kwaikwayon wani duk wanda suka zo da ja'a ja'a din na ai kwaikwayo ne suka yi Mm, wanda ya zo da ba ja'a ba to shine bai ba kwaikwayo eh ta ya to in dai ba ja'a ba to wani za ka wani ga su sha'a nan eh na'am eh yawa ga su sa'a kwarai kuma gani da haka kuka yi da kun dan kawo mutane canji amma ja'a ja'a din nan ina ga wani ya ce ma ja'a din ta yi yawa Mm. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون أولا سيكما
ita ce araf
إذا تعرف ina ga aibin mu da tabi ko sa dai masalama babu ita kadai ce a qur'ani ayan nan na'am akar makalla na'am malam kuma boga ba ko malam ne kadai bai kafa na'am malam kudi ba kawo kudi ba can ko cikin suratu hudu waye ka idza ja'a da nasrullahi kai kai ne ka idza ja'a ko kai baka kyauta ba ya za ka ka idza ja'a nasrullahi To bari ba gani yanzu daga idza ja'a sai wace kuma inda la mutaramadul wajib hmm? a kullale kalku kalku ala kwata eh malai zama na kuka ya kuka ce yawa na sa'ihatin tsayibatin abkara Mm. Mm? tarim Mm. na'am مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يولا وجائز من gane ko yawwa sai kuma guri na biyu wajaizun to kuma ja wanda yake na ja'izi wanda ya halatta ne ka ja shi idan baka ja shi ba ba za a rubuta maka laifi ba maddun wa qasrun infusil wato shine ja da kuma kasar rashin ja din amma infusil kullun bi kalimatin idan an rabe kowanne tsakankanin alhamza da harfin maddi kowanne an rarrabe shi bi kilmatin da kalmarsa alhamza ya zamanto ta zo ta a kalma ta biyu harfin maddi ya zamanto a kalma ta ɗaya to yanzu wannan ana ce mishi wahadal munfasil wannan shi ake ce da shi ja wanda yake abin rabewa da juna ja wanda yake na ja'izi wanda yake almunfasil wanda yake raba da juna wanda ba a haɗe yake da juna ba baya cikin kalma ɗaya an gane almaddul ja'iz almunfasil almaddul wajib almuttasil ja wanda yake ya halatta wanda yake raba da juna ja wanda yake na wajibi wanda yake manna da juna mun gane da kyau yawwara idan muka ɗauki ita kuma maddul ja'iz za mu ga cewa ita ma a cikin alkurani ai ba za a rasa ta bugu إنا أعطيناك الكوثر نعم نعم بارك الله فيكم أنا لا كتب أنا هذا نعم نعم يا أيها الكافرون نعم ما شاء الله نعم نعم نعم kai da Allah ba da Allah da Allah da Allah ba da Allah da Allah ba wannan a bar kuliya a shiga wata a shiga wata na'am a shiga wata madda duk ya ayyuha duk inda ya ma take a shirye da a bar ya ayyuha din nan Eh, to shi kenan in za a mutu na'am mala bismillah na'am kai aisha iska ina gani ta fi wajin maka saukin samu ko ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين نعم أكرمك الله نعم ما شاء الله ما شاء الله جمالا mana kalkula ka koko yau wani aga wala ta akulu dai ina gani dai ba wanda ya yi ma tunaninta amma tun da ya ce wala ta akulu duk wanda ya ka wala ta akulu ba za ba amsa ba eh kana kan wala ta akulu an wala kuma na fara na'am jaiz malama da kobar shi ne kaje ta lallai an kawo aiki a gan ka jada sha magani a gonar yaro ya sani ba ya kashi a ba kan ba wani shugaba wani shugaba kala ya haka wani ya wani wani shugaba da kiro ku a kan bakin ku ya zo ku yi karaje ya wani a bar musu su su dan ya wani su dan samu aiki an huce ka idan an dawo kuma na'am mala aiman والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون نعم ما لا يمنع ko ko barci ne ke kudin da ba shi lalawa a to yana tsaye na na ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إنا ne a koya maka yau ina ne kake yau eh wata safa ce farkon safat والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب تو إلى ذا بجمع نعم نعم أنا مشك كما سيندو a ba nan bace nan ba jaiz bace wannan lazim ce nan lazim ce a kai kai kai mala ai nan ai ta ma lazim ce now yawa yawa shi kenan ka kare ka huta da a ce ma mutum ya kawo ma an zanna ɗin ma da ya yi na a cikin izin zuka ba za ka yi ta samun irin waɗannan amma bana haɗu wani izo amma nema wani izo ya haɗu mun yanzu na na kayan da na karanta wani ka kwaikwayo ne to je ka na yahe ba na'am na'am ai nan babu nan babu ya yi duk wanda ya kawo ya ɗin nan ba za mu amsa ba na faɗa tun da dama ai na'am malamin su bakin shi na ƙur'ani bakin shi na ƙur'ani eh eh ta za a yi wa kan shi da ake da tambaya na bakin shi na bakin shi na mana shugaba an zo kan fito takun da kuka rike kukata ai babu ita ana babu ita jaiz babu jaiz ana ko akwai ta ku taya mu lalime da Allah eh la ila illa Allah wanda shugaba tun da zo rike ta babu ana ba eh نعم
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة masha Allah masha Allah Allah kara albarka in muka doga daga wai izalaku izub din wai izalaku aisha ta farko akwai jaiz izubcin wazkuru aisha ta farko akwai jaiz in muka zo mu wal musanatu a ya sabu shiruna babu Allahu izubcin shi na farko aya ta farko akwai jaiz a ganin ka ce wa izalaku ladana qalu amanna wannan jaiz ce ko in ka ce wa zukurullah fi ayyami ma'adudat ina ga shi ma aya ne Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum shi ma aya ce na go kafin a jaya jaiz ce shi ma na go za ka gani cewa yanzu in ka zo su alamu anna maganin mutum wa qalu anu'minu laka wa tabaka al-arzulun ga sunan za ka yi ta gani eh eh wai kan izin wai wanda nake magana kan izin za ka ga cewa kan izin ko izin kaɗan bibiyo ka ce ka yi wufufu dai ka gani ka samu ko za ka ga cewa ka samu ja'iz da yawa a ciki na ka daga hannu daga a wajen abin nan idan hakuri ta zu ana koyon aure wannan kasa Mm.
kuma yana iya zama ja'iza ce mm, sila ce wa'azahu Mm. sila ce sugu sila kubra Mm, ita ma ja'iz ce za mu tarra ta ai asa rabbuhu in طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات كيف يتكوّل na kata na kata na kata na riga ka wani ibrahim bokwa Eh. na shi ne halka daga hannu kana ka- ka shirya ka shi yawwa to yanzu kai kokari yawwa tabbat yada abi lahabin wa tabb yawwa to kun ji ana ku ku yi mace da su ko a a kalkace ƙa'ima ƙa'ima ɗin nan wajibi ce ai Yanzu inda ka tsaya ma a kai ya aula wani fagdo ilai haɗin nan da ka tsaya a nan da ka da ka ci وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أول ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين to misalin wannan na ja'iz shine in arada sukunu wato madul ja'iz an ce mata ja'iz saboda ya halatta ka yi mata ja biyu ya halatta ka yi mata ja hudu ya halatta ka mata ja biyar ga mai karatu da riwayan hafs mun gane da kyau lokacin da kake karatu da riwayan Hafs zaka zaka iya karanta zaka iya cewa wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijarati wallahu khairur raziqin to zamu ga kuma wadansu riwayat kin ma ba a majin su kwata kwata ba a majin su in ka ma ja su kai kuskure idan ka doka riwayan su sai baka janta jaiz ba a jan jaiz kawai ninfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qalu anumin laka wattaba'aka al-arzalun qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun haka zaka tafi ba zaka ja su ba to idan muka dauki kuma waɗansu ruwayoyin su kuma huska ɗaya suke da jaiz dole ka ja ta ja shida zaka mata warshu ja shida zaka mata ba zaka mata ba ja biyu ba zaka ce ba qalu anuminu laka wattaba'aka al-arzalun sai ka ja ta da kyau قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون يا من قاني to sai maddul arid lissukun yace to ita ma dai misalin maddul jaiz ce in arda sukun waqfan idan dauri ya bujiro a lokacin tsayuwa idan zaka tsaya sai ya zamanto zaka daure wannan kalma din ne harafi na karshe zaka daure shi ne saboda al'arabu la tajifu ala mutaharrikin zaka daure shi ne ko ka ta'alamuna nasta'inu kaga ta'alamuna inda za ka ce wa sofa ya alamu na hine raunar azab ai ba za ka ce wa sofa ya alamu na hine raunar azab ko? yawwa to amma in ka zo ka da ta'alamu na a ƙarshen aya to za ka ja shi ne ko kuma ka yi takaita kalla saufa ta'alamun gane yau kaga zaka mai ja shida kuma ka daure wannan nun din ba zaka ce ba kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kana faɗa haka da ce kai alakara ka mana wasa da qur'ani bana ngana da jau yawwara shine kaga ta'lamuna da nasta'inu lokacin da zaka tsaya a kansu to wannan shi ma matsayinsu irin maddu da ja'iz ce za ka musu ja biyu za ka iya takaita a kan biyu za ka iya yin hudu za ka iya yin shida wannan koda riwayan warshu za ka iya yin haka nan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wannan duka maddu da ja'iz ce ko madu madu al'ardu da sukun kai to ita ma janta ja'iz ne zaka iya kuma yi mata hulhudu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim yawwala kuma zaka iya mata ja shida ka kai ta hal zuwa bango kenan an gane alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim mun gane to ita ma dai matsayinsu ɗaya da da ja'is wajen jaɗin kenan kana da huska uku kamar yadda a ja'is in kana karatu da riwayan hafsu kake da huska guda uku haka in kana karatu da riwayan a hafsu lokacin da ka zo maddul adul sukun kama kana da huska uku ana amma yadda muka faɗa warshu ja'is janta yake duka falun idan ka ɗauka huskoki guda biyu gare shi yana da kwai in za ka yi silatu mimul jam'i silatu mimul jam'i to yana tare da su ibn kathir yana tare da su susi abu da ibn kathir ummul da bazzi dukkaninsu ba sa jan ba sa jan ja'iz haka falun lokacin da za ka yi silatu mimul jam'i shi ma ba za ka ja mai ja'iz ba kamar yadda kuma a susi ma haka yawa mun gane da kyau ina ga waɗannan ruwayoyi guda susi qalun bi silati bi mil jami sai kuma kira abu amr ibn kira ibn kathir wato wadannan riwayoyi guda hudu kenan baka jan baka ja musu jais to amma idan muka dauka riwayan warshu da riwayan khalaf da khallad su kuma tudurwa ne aka yi mata ja shida ne jais sauran kuma ruwa cikin zamu ga cewa su baina baina ne kana da kai huskokin nan kamar yadda muka zana da su أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمان خذا أو قدم الهمز كوكما أهقباتر دا الهمزة على المد أكن حرف نمد سيدا أكذو دا الهمزة سيكما أكذو دا حرف نمد yanda ya kamata a yi takadimin harfin maddi alhamzi ko to sai kuma aka yi takadimin alhamza din akan harafi na madda din akwai irinsu a cikin alkur'ani wa za badal to wannan kuma ana ce da ita almaddul badal to ja na musanye ka amanu kaga amanu sai da aka zo da harafin na alhamza sai kuma aka zo da harafin na madda amanu a din wannan na ce da ita maddul badal imanan irin su utu an gane kyau yawwara ka amana ata lil imani muthila an gane da kyau kamar da shatibi ya faɗa wato ita maddul badal ita kuma in muka ɗauka ƙura'u dukkaninsu ba sa janta rawi ɗaya ne yake da kwai huskoki guda uku a kanta shi ne malam wurshu allah ji kansa da rahama yawwara amanu imanin utu an gane wa wasaɓaha ƙaunin ka amana haƙula ya ata lilimani muthila an gane wa ma ba da hamzin sabitin au muhayyarin faƙasirin wa ƙadiyar wali warshin muɓawwala ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا yawwala yanda za ka yi warshu shine yake da wannan huska ɗin huska guda uku kenan za ka ɗauki ra'ayina za ka wafaka shi da jumhur yanda suke yi ka ce amanu an gane kyau wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna kana karatu da warshu kenan kana da wannan fuska ɗin sai kuma wasaɓaha ƙaunin wasaɓahu ƙaunin waɗansu daga cikin ɗaliban warshi kuma sun rawaito cewa yana yi mai tausidul badal wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna sai kuma qadir wali warshi mutawwala sai kuma tatwili babu laifi mutum zai yi tatwili ya ja ta da kyau ya mata shida laƙullazi na a ƙalu a kaiwar shuɗin kana jan dukan nan za ka ga cewa akwai jan yawa. wa iza laƙullazi na amanu ƙalu وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم هذا ذاك تبدأ يتآهك wani shi za ta ke da kai ɗan nawa in ka ɗauki huskar nan ta maddul badar za ka mata ja shida sai ga cewa ka haɗu kuma da maddul lid ita ba in ka ce za ka mata ja shida kaga eh madullin ba madullin irin su shay'in da sauransu kaga ga ja'iz ga badal ga lin duka wanda wani a waɗansu guraren in ka dauki badal da lin a waɗansu guraren dama in ka ja su ma kuskure kai ban gane da kyau na'am yace khudha ma'ana khudh wato ka riki wannan hukunci din ka sani wato madul badal ake ce mai na'am to madul badal ita kuma ja biyu ake mata matsayinta shine zaka mata ja gurgurda yanda zaka yi madul dabi'i amanu a riwaya hafsu kenan lokacin da kake karatu da riwaya hafsu zaka iya bambancewa tsakankanin madul badal da madul dabi'i ta fuskar cewa ita madul dabi'i shine idan ya zamanto ba alhamza ba alhamza a cikin lamarin ko yawwara وسمي أولا طبيعيا وهما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب من karanta shi a baya to amma ita kuma maddul badal shine zamanto bayan ka zo da alhamza din ya zamanto kuma alif din harful madd din ya biyo bayan alhamza ne amanu imana utu hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا ولازم توجع وند yake na tilas wanda dole ne ka yi shi inis sukunu usila idan ya zamanto ɗauri ya zamanto asali ɗauri ne a asali wasulan mawakafan ta fuskar sadarwa da fuskar kuma tsayawa ba da maddin ɗuwila bayan harafi na madda wanda aka tsawaita shi bayan an ja da kyau wannan ana ce da ita maddun lazim irin su wala dallin mun gane in ka ɗauka wala dallin ba harafi na madda bane addadin nan alifi lamun lam guda biyu ne na farko din ɗaurarre ne na biyu shine mai wasali ƙasa sai ya zamanto an manne shi da juna an maida shi mai shadda guda ɗaya mun gane ghairil maghdubi alaihim waladdallin zaka mai ja shida ne وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض دابة دابة baɗin guda biyu ce ɗaya ta farko ɗin ɗaurariya ce ta biyu mai wasali sai aka haɗe maka su da juna sai aka yi musu ƙarfi ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا yawa mun gane ku to yana ga ana ya kamata bu kwana abinda muka yi daidai Allah tabaraka wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك